بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب الفصل الفصل الثالث والسبعون فسبينا سبعين دقوق أتكون وانا اللتاكي الوابل الصيب وسنكم إلى دي شيني فصل ديكي نفسد قرشي daga shi idan muka shiga fasalin ƙarshe yana da tsawo a fasalin da ke saura fasaloli biyu afuwa shi ne fasali daga shi sai fasalula guda biyu sai littafin ya ƙara fi ma yi ƙaru inda ru'yatul fajr me ake faɗa idan alfijir ya keto aka ga alfijir ya keto alfijir ya kasance ana tafa'uli da shi tun kafin zuwan musulunci ana tafa'uli da shi alfijir alama ce ta alkhair alama ce ta alkhair Ibn Qais yana cewa ala ayyuhal laylu tawil alanjali bi subhin wa mal isba'u minka bi amsali bayan ya ce wa laylin kamawjil bahri akhasudu lahu alayya bi anwa'il humumi li yabtali فقلت له لما تمط بصلبه وعبدف عجازا وناء بكلكلي سيتي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبحي ومن إصباح منك بأمثلي أي أصباع الفجر بدي زما دي دي كدا كاي بدري mun gane to da musulunci ya zo ma ya bar wannan tafa'ulin fatan da ake yi da alfijir ko ciwo mutum yake in ciwo ya masa zafi da daddare in alfijir yake to sai ya ji bacci ya zo mishi haka ne ko to to fi ma yuqalu inda ru'yatil fajr an ga alfijir ya ke to kuma Allah ya rantsuwa da shi wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal watr روى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو صالح السماكي الماجر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر من ذا يا كسن شيء إذا يكسن شيء أهال تفيح فبدا الفجر سي الفجر يكيتو إذا الفجر يكيتو kaga mawaka suna ɗauka alfajir suna girmama shi da shi da safiya ko su amfani da lafazin alfajir ko kuma su amfani da asaba ko sai ce ma wa bada sabahu ka annahu ratahu wajhu al-khalifati hina yubtada ko wa bada sabahu ka annahu ratahu wai asba alfijir ta bai alfijir ya bayyana ka annahu ratahu kama hakkin sa wajhu al-khalifati kaman fuskar khalifa hina yubtada idan aka yabe shi tasbihi ne makalubi da wajibul khalifa da danu da gurratu saba ayyuhuma anwa wa ya fi haske wajibul khalifa ha kaga tashbihi ne maqbul to shine yace manzal sama sai ya ce fa bada lahu al-fajr idan al-fajr ya bayyana a gare shi sai ya ce sami'a sami'un bihamdillahi wa ni'matihi wa husni bala'ihi alaina ربنا صاحبنا أفضل علينا عائدا بالله من النار نجي سمينا يوم وانا الدعاء سيتي سمع سامع أقوي رواية تزو أقي ضبط سمع سمع سامع دين دين على إنجنش أما ما أنون سنا بمبنت سمع سامع بحمد الله ميجين ميجي ياجي يبند مكي مع الله wanda zai mana shaida a gaban Allah cewa mun yaba Allah to sami'a sami'un me ji ya ji bihamdillahi da yaban da muka ma Allah a waccan riwayar da aka yi zaɓin ta sama'a sami'un sama'a sami'un me ji ya jiyar bihamdillahi da yaban Allah wa ni'matihi da kuma ni'imar Allah madaukakin sarki wa husni bala'ihi alaina da kyakkyawar jarabawar da yake mana rabbana sahibna ya ubangijin mu ka zama tare da mu a wannan tafiyar tamu afdil alaina ya Allah madaukakin sarki ka kwararo mana ni'imomin ka ka dado mana sune abdul alaina a'idan billahi minan nar ni da nake faɗin wannan magana na kasance ina neman tsari Allah madaukakin sarki ya tsare ni daga wuta addu'ar da manzo sama yake kenan idza bada lahu al-fajr idan al-fajr ya bayyana سمع سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه ربنا أفضل علينا ربنا صاحبنا وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا أفضل علينا آئذا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات ماذا سما يقم فتحك سوءك ويرفع بها صوته سننكم ينا أجمريس إذا زي ونن الدعاء هذا إسناد صحيح على شرط مسلم بل رواه مسلم الإمام مسلم يا أبو يتوشى عشان صحيح صدق حديثي ني إن عشان صحيح مسلم كاجب على شرط مسلم وما كشي على شرط مسلم شيء الإمام القيم نن يا أبنا سنن ابن وحب أتكي يشوف وشيسا سيشي على شرط مسلم أي أخرجه مسلم ما بنفسه الإمام مسلم يا بتد شيء عشان صحيح صح cikin kitabu al-zikr wa du'a باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل وباب التعوذ من شر ما عمل وما لم يعمل باب da ke bayani akan neman Allah ya tsara mutum game da sharrin abin da ya aikata da abin da bai aikata ba to a ce shine sai Imam Muslim rahmatullahi alaihi sai ka wannan hadisi so da hadisi ne ingantacce yana cikin sahihu Muslim sannan kuma yana cikin wasu littafan kamar sunan Abi Dawud sannan yana cikin sahihu Ibn Khuzaima sannan kuma yana cikin Mustadrakul Imam al-Hakim mun gane الفصل الرابع والسبعون فصلينا سبعين دهولي في التسليم للقضاء والقدر بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب wannan fasali yana da girman sha'ani fi taslimi lil qada'i wal qadar a game da miƙa wuya a game da lamarin abin da Allah ya hukunta ya kaddara malamai suna tattauna akan akwai bambanci tsakanin al qada wal qadar wasu suka ce al qada wal qadar kuma su yani abu ɗaya ne ba su da bambanci القضاء هو القدر والقضاء والقدر هو القضاء لا فرق بينهم wasu kuma malaman suka ce a akwai bambanci tsakaninsu bambancinsu shine alƙadru abinda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya hukunta da waɗannan abubuwan nasa da yake da su guda hudu al'ilmu alkitabatu sannan alhalku sannan almashi'atu ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu ko وخلقه وهو وهو تكوين وإنشاء علم كتابة مولانا نفرق شيني ألا مدوكة سلكيا سنقوة أبو وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ألا يا سند أبن ذي فارك أبن يفارو wannan rukuni ne daga cikin rukunan kaddara guda hudu sannan sai na biyu alkitaba Allah madaukakin sarki ya rubuta duk abin da zai faru ta kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin lamma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala ya rabbi madha aktub qala uktub ma sayakun kaga kitaba ce sannan sai na uku bayan kitaba khalq wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halarci komai kafin abin ya faru so daga komai na nan yanzu wannan maganar da nake Allah riga ya kaddara ta ya halice ta tana nan kuma ya san zai wannan karatun da muke Allah ya riga ya halice shi ya rubuta shi ya san shi cewa zai faru sannan na ƙarshe mashiya Allah ya ga dama wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin ba wani abin da za ku yi ku so yinsa face Allah ya riga ku so ku yi shi Allah ya riga kowa to wannan su ne arkanul qadri ko guda hudu da ake da su to sai suka ce wannan alqadr ce wanda yake da matakai guda biyar yake da matakai guda biyar wannan ina lissafa su ina jin nayi kuskure a wajen lissafa su a karatun hadisi to su ne sannan sai alqada'u wanda suka bambanta suka ce shi kuma alqada'u din tafsili wato rarraba yadda abin zai faru Allah ya rubuta wane zai zama mai kuɗi to ta ya zai samu kuɗin a'a aikin gwamnati zai yi a'a kasuwanci zai yi a'a kaza zai yi sannan yadda zai yin nan a rarrabe kowace rana ga abin da zai samu da ribar da zai ci to wannan shine suke cin shi alqaba wasu kuma suka ce ba su da bambanci da alqada da alqadu duk ɗaya ne kamar yadda muka faɗa to ala ayyati halin dukkanin su wajibi ne musulmi ya imani da su ya miƙa wuya sannan imaninsa zai cika daga cikin rukunnan imani guda shida akwai wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma wajibi ne mutum ya imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri hulwuhi wa murri da mai zaki da kuma mai daci to shine fi taslimi lil qada'i wal qadar ni kawiya a game da abinda Allah ya kaddara kuma ya hukunta ba'da badlil zuhdi bayan mutum ya iya kabbatin kokarinsa fi ta'ati ma umira bihi min al-asbabi a wajen ruku da aikata abinda aka umarce shi da ya ruku da shi na kadda nan na sababi wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa musulmi ba a yi zo ya zauna kawai shi ke ne ya rike hannu ba a a yi iyaka abin da zai iya yi amma kada ya ji cewa kokarin shi zai bashi kai ya ji cewa kokarin shi zai bashi shi yasa akwai alaka mai ƙarfi a tsakanin at-tawakkul da al-imanu bil qadri at-tawakkul da al-imanu bil qadr suna da alaka suna da zumunta mutum baya zama mutawakkili mai dogaro ga Allah madaukakin sarki sai ya imani da al-qadr al-imanu bil qadr yin imani da kaddara na lizumta mu mutum ya iyaka abin da zai iya yi sauran kuma sai ya bin Allah wa hadha huwa mafhumu tawakkuli nafsihi kuma abin da ake nufi da tawakkuli ce domin abin da suke ce ma at-tawakkul shine me tamamu tamamu tafwid lillahi ba'da ba'da al-akhdh bil asbab cikar miƙa ma Allah cewa shi ke zartar da komai bayan bawa ya yi abin da zai iya yi daidai gwagwadon iyawarsa na riko da sababi shi ke ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takunu kal ladina kafaru kar ku zama kaman waɗanda suka kafarta wa qalu li ikhwanihim kuma suka rika ce ma ƴan uwansu إذا ضربوا في الأرض إذا سك تفي ينسك يتفيع أو كانوا غزا وكما سك قتن شي مياكا من سكي شيوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أيدا سنزونا بس تبع أو تعرقبوا ما ماتوا وأيدا بس متبع وما قتلوا دا كما بأكشي سبا كاقوا أن لف ونشر تعمى نكيني ما إذا ضربوا في الأرض فماتوا وإذا كانوا غزا فقتلوا شيني شيني تركيب الآية إذا سنكسن شيء أهال تفيا sai suka mutu sai ce an mun ce kassuje amma suka tafi shine ta ya Allah madaukakin suke ce kullau kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim akwai wata kissa da ake badawa irin kisoshin nan na na wa'azi Sheikh Al-Arifi rahmatu hafizahullah ya kawo a cikin littafinsa ar-rawa'i' مجموعة مقالات ننسى وي النبي سليمان عليه السلام ينا زوني دشيدا دشيدا وني وزيرش shi kuma wazirin dama ya gaje shi ne daga babansa annabi dawud alaihi salam wa kana kayyisa mutum ne mai kaifin kwakwalwa shi yasa da annabi dawud alaihi salam ya rasu sai annabi suleiman alaihi salam sai ya sake ɗauko shi ya sake sa shi ya zama wazirinsa in an ce waziri shine abokin shawara minista wanda za ka ba shi ya baka shawara kuma ka wakkala shi ka ce ya zartar da abu kaza to shi ke na ran nan suna zaune da annabi Sulaiman alaihi salam sai wani sai annabi Sulaiman ya yi baki da ya bako shi kenan sai wannan bakon sai ta kallon wannan wajiyar na annabi Sulaiman sai ya tafi bayan ya tafi sai wannan wazirin sai ya ce ma annabi Sulaiman wai wane ne wannan mutum yana ta kallo na ya tsorata ni ya firgita ni sai ce za ka malakul mauti ya ce ya mala'ikan mutuwa ne sai ce to dan Allah ka ɗauke ni ka sa iska ta ɗauke ni daga garin nan da muke zaune a mai da ni can aqsa biladil hind in koma can ƙasar hindu can nesa shi kenan sai ya ɗauke shi ya sa iska sai ta ɗauke shi ko eh وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب sai yasa iska ta ɗauki wannan wazirin nasu sai ta kai shi can biladul hind ƙasar indiya kenan zuwa can an jima sai wannan mutumin sai sake dawowa da ya sake dawowa sai annabi suleiman sai ya ce ka tsorata ka tsorata waziri na ɗazu ka tsorata waziri na ɗazu da ka zo ɗazu ka firgita shi ya tsorata da kai ya ce a ai ni Allah ya ce in zo in karɓi ran shi ne a wajen ka shine ma ya ce in karɓi ran shi a indiya sai ne mamaki da na zo na tarar da shi a wajen ka so da ka yanzu kawai shine da bayan na tashi nan shine sai na tafi ƙasar indiya ina zuwa ƙasar indiya ko sai na tarar da shi yana jira na so na karɓi ran shi ma yanzu yana lahira kaga shine wannan so da ke imani da kaddara shi yasa suke cewa wai wai wai wa man kutibat maniyatuhu bi ardin falaysa yamutu fi ardin siwaha duk wanda aka rubuta mishi a ƙasa kaza zai mutu to ba ƙasar da zai mutu sai a wannan ƙasa sai ka rasa dalilin da ya kai mutum ma wani dalili la sa mu cika da imani shine wa mata da nafsu bi ayi ardin tabut ba ran da ya san a ina zai mutu yana cikin gaibiyat mafatihul ghaibi guda biyar to shine sai Allah ya ce musu Allah ya asiri Allah yake ba mu labarin waɗannan allazina kafaru din munafikai ne munafikai da Allah ya ce allazina amanu la takunu kal ladina kafaru ai la takunu kal ladina nafaqu al kufru nan an nifaqu ne munafikai ake nufi domin su ne suke faɗin wannan magana to shine sai Allah madaukakin sarki sai ce liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim Allah ya kaddara musu haka ya sanya musu suna faɗin irin waɗannan miyagun maganganun ne liyaj'al zalika hasratan fi qulubihim domin Allah ya sanya shi ya zama abin da na sani ranar gobe alkiyama a cikin zuciyarsu za su ta yin waɗannan maganganun amma ranar gobe alkiyama sai sun yi da na sani ba su faɗi wannan magana ba domin suna ja da kaddara Allah Allah shine ya ce ai jihadi sannan mutane nawa suke zuwa jihadi su je su dawo amma ba a kashe su ba Khalid radiyallahu anhu malamai suna ba da labari a sirarsa cewa lokacin da zai rasu sai da yace ta'isal jaba ce a wata riwaya yana cewa ma aflahal abin da la yuflihu al jabam shi duk mutumin da ya zama ragu takarai wanda zuciyar shi ke da rauni yace yayi asara ya ce gani khalidu a tsakanin jikina ba wata gabar da babu sara ta kori ko suka da mashi ko harbi da kibau ya ce amma gani zan mutu kamar yadda tsofaffi suke mutuwa a kan gado tsofaffi mata a kan gado suke mutuwa ce to gani zan mutu irin yadda suke ba inda khalidu bai shiga ba tun kafin ya shiga musulunci mujahidi ne sojai shi ba abin da ya sani in ban da jihadi yaki amma kuma akan gajin sa ya rasu kaga shine wannan to shine sai Allah ya ce musu wallahu yuhyi wa yumitu Allah shine wanda yake rayarwa daga cikin ikon sa akwai rayarwa wa yumit kuma shi yake kashewa saboda koda wani ya mutu ko an kashe shi to Allah madaukakin sarki shine ya kaddara masa mutuwa Allah dama ya kaddara zai mutu a wannan lokacin nan da ana mana bayani ne akan alqadrul kauni wanda la sabila li ahadin ila rabbih ba wanda yake da ikon da zai mai da alqadrul kawn wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki ya kasance mai gani a game da abin da kuke aikatawa nan basir din yana haɗe da ilimi luzuma albaqar nan ya saljimu ilm yana haɗe da ilimi basir to yana tare da ilimi ba gani kawai ba gani na sani mun gane a sunayen Allah madaukakin sarki suna da ma'anoni akwai ma'anonin da suke zuwa da su bil mutabaqa akwai ma'anonin da suke da su bil tawamun akwai ma'anonin da suke zuwa da su bil ilza to wannan ilzaman basir luzuman tilas ya zama akwai ilimi saboda kan lafazin basir yana ɗaukar alim a cikin ma'anoninsa akwai mai ilimi ne shi so daga kun ga yanzu waɗannan suna ne suna ja da kaddara Allah madaukakin sarki na ha subhanahu ibadahu an yatashabbahu bil qa'ilina Allah ya hana bayinsa nagari da shi kama da masu faɗan law kanu kaza wa kaza lama waqa'a qada'uhu bi khilafihi masu cewa ai da sun yi kaza to da kaddara Allah da hukuncinsa bai zama haka ba a'a وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك واللو فإن اللو تبتغ عمل الشيطان من ذا سمع يتي قشيد كدتي ولو لو دا domin da din nan na bude kofar shedan ya bude kofar shedan ta samu mutum ya shedan ya shiga zuciyarsa ya sa masa shakka a game da imani da kaddara ka iyaka abin da zaka iya yi shi kenan duk abin da ya faru ko ka karba abin da Allah yake nufi kenan shi sai ka huta cikin mutanen da suke zaman lafiya akwai wannan akwai masu wannan ka riga ka yi abin da za ka yi ka yi ƙoƙarin ka to sauran kuma Allah ya shi yake da zartar da abin da zai zarta shi ke shi yasa ya suke cewa al'abdu yufakkir wallahu yudabbir bawa na yi tunani ya tsara amma wa ke tabbatarwa Allah maɗaukacin sarki shi ne yake tabbatarwa su duka abin da ya tabbatar wajibi a yadda da shi a bi a yi imani da shi wannan shi ne Allah ba mu ikon yin haka wallahu a'lam